da ya zo gaban goshi ya fi zahi to mun zo gangara Bala Nuruddin kana zaunar da shi sai ka karuso ko maka kai ma mun cafo ka kenan tsarai fa dattijan arziki din a gaba gare ku kun riga kun san shi Imam Nuruddin ne mujahid wanda shi ya zan baka kai magana sai na gama na bayani barin ka zo lokacin ka sai ka ya ciki Imam Nuruddin Mujahid shine malamin da za mu ba shi minti goma kamar yadda muka ambata muku kuma alhamdulillah duka suna tafiya kan tsari na lokutan da muka sanya. Insha Allah za mu ba malam minti goma, na ga yana so ya mun cushe ne, amma barin bari sai ya gama da kai mun dabara. In ya gama ni zan yi nawa bayanin bayan nashi. Da haka za mu ba malam Nuruddin Mujahid minti goma insha Allah ta'ala. Baya gare shi sai malam Nuruddin Abubakar Abi Abdurrahman. ina kusan wannan shi ne za mu naɗe tabarman shirinmu da shi sauran kawai sanarwa ne zai biyo baya da aka mala nuruddin bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم وسلم وعنهم وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abin da yasa na so in dakatar da dan uwa malam Umar Shehu Zaria daga abin da muka ji daga Professor Asgar zuwa dakta da ya tashi nan wurin ina jin ya ishe mu kuma an buɗe da Professor an kulle da dakta to mu almajirai me ya kamata mu ce sai dai mu fatan alkhairi mu yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya arzata mu da waɗannan dattawan zaratan matasan shehunai a wannan gari na Kaduna a daidai wannan lokaci kuma muka amfana da su muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya sanya abin da suka karantar da mu a cikin mizanin hasanat ɗinsu mu kuma ya sanya shi a babin aikin da za mu bi abin da suka faɗa mu gudu tare mu tsira tare. In kuka yi la'akari tun daga bayanin dakta har zuwa bayanin profesa, ko in ce daga bayanin profesa har zuwa bayanin dakta, bayanai ne da suka taƙaitu ko suka yi ta zagaye a cikin wato watan Ramadan da muke fuskanta da abubuwan da ya kamata mu aikata a ciki. da yadda ya kamata mu fuskanci Ramadan din da abubuwan da ya kamata mu koya a cikin Ramadan din da abubuwa da suke kama da wannan har dakta ya zo ya karkare da abin da ya shafi ilimi wanda hatta ilimin yana cikin abin da ya kamata mutum ya dage ya zage damtse ya daɗu da shi ya kuma koya a cikin watan Ramadan musamman ilimi na karatun Alƙur'ani mai girma tunda wata ne na Alƙur'ani shaharu Ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan to kun ga abubuwan da malaman suka tattara mana gaba ɗaya abubuwa ne masu muhimmancin gasken gaske wanda ya kamata mu tsaya mu kalle su mu sake bitar su marata thaniya sannan kuma mu yi aiki da abin da ke ciki don haka abin da zan jawo hankalin mu akai nan gurin abubuwa ne guda biyu zuwa abubuwa guda uku abu na farko shine wato abubuwan da ya kamata mu gyara ko mu aikata kafin fuskantar watan Ramadan wanda dakta ya fara wato ambata mana kaɗan daga cikinsu niyya saliha da sauransu to yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu ko shakka babu sanya a cikin kwakwalenmu shine shiga watan Ramadan ba shiga wasu watanni ba ne ba da ba Ramadan ba watan Ramadan wata ne mai kima mai daraja wata ne mai albarka wata ne da ya kamata dukkanin mutum ya kimtsa masa ya shirya masa gabanin zuwansa sannan bayan wucewarsa kuma ya rika kewa daga cikin abubuwan da malamai suka ambata sun ambata mana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala attaqwa ya zanto dan adam ya shiga cikin wata Ramadan da niyyar samun taqwa wanda shine musabbabin sanya maka ko wajabta maka yin azumin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun dan ku samu takawa wannan takawa kuwa kamar da malaman suka yi ta mana bayani shine zage damtse da jajircewa wurin bin Allah subhanahu wata'ala da ya masa da'a sannan kai tsaye kuma nesanta dukkanin wani abin da Allah subhanahu wata'ala yayi tsawatar ko yayi kira ko ya haramta ko ya ce a nesance su yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya gyara ya kimtsa shine ya kimtsa zuciyarsa ya tsalkake ta ya wanke ta fes lokacin da zai shiga watan Ramadan ya zanto baka shiga watan Ramadan da fushin wani ba baka shiga watan Ramadan da haƙƙin wani ba baka shiga watan Ramadan da tunanin wani ya maka kaza ba ko kai kai ma wani kaza ba yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin wato wurin al-Imam Baihaqi haka nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lokacin da aka tambaye shi ayyun nasu afdal wa yafi mutane falala cikin mutane wa yafi falala wannan tambaya ana yawan yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ko a ce ayyul a'mali afdal ko ayyun nasu afdal wani aiki ne yafi falala kowa daga cikin mutane yafi falala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka tambaye shi wannan yakan duba yanayin masu tambayar da halin da suka yi tambayar da kuma kishirwar abin da suke bukata ga wannan tambaya sai ya ba su amsa daidai gwargwadon abin da suka yi tambaya za ku ji cewa an tambaya annabi wani aiki ne fi falala wani wurin ya ce jihadu fi sabilillah wani wurin ya canza wani aikin da ba wannan ba yakan duba masu tambayar da kuma abin da suke kishirwa da bukata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka tambaye shi wa cikin mutane yafi falala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace shine khamumil qalbi saduqil lisan shine mutumin da yake zuciyarsa tsalkakakkiya wankakkiya gyararriya tsaf tsaf tsaf kuma sa lafiyayye cike yake da gaskiya da faɗin gaskiya da bin dukkan abin da yake gaskiya sahabbai suka ce ya rasulullah mun fahimci abin da ake kira da saduqil lisan amma menene khamumil qalb annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ake kira da hamumul qalb ya ce huwa taqiyyun naqi shine mutumin da yake zuciyar shi ta cika da takawa kuma wanda zuciyar shi take fes wacce take tsaftatacciya babu wani datti na shirka babu datti na bid'a babu nukufarci babu hasada babu zalunci babu komai a ciki sai ya ce la ithma fihi wanda ba ya da laifi kwata kwata ba ya da zunubi ya tsaftace zuciyarsa yayi kokarin gyara ta bai cika ta da ainihin zunubai ba ko wani abin da ya kama da wannan yace kuma wato la ghilla wala hasada babu wani nukufarci a cikin zuciyar wala bagaya afwa la bagaya wala ghilla wala hasada babu zalunci babu nukufarci da rike wani a zuciya sannan kuma babu hasada a cikin wannan zuciya don haka duk wanda zai shiga cikin watan Ramadan ya tabbatar da zuciyar shi fes take da waɗannan kyawawan ɗabi'u da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambata a wannan hadisi abu na ƙarshe shine watan Ramadan wata ne mai albarka da ake son mutane su yawaita taimakekeniya da taimakon juna a tsakaninmu yana da matukar muhimmancin gaske ga dukkan wanda Allah ya huwace masa yana da yalwa wurin arziki to ya tabbatar da ya fitar daga dukiyarsa ya ce makama bayin Allah don su don ya rika samun ladan waɗanda suka yi azumi hadisi na Zaid bin Khalid al-Juhani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin Jami'u Tirmidhi annabi ya bayyana mana cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi to yana da ladar wannan mai azumin da ka ciyar ba tare da an rage ma shi mai azumin wani lada na wani abu ba don haka kun ga wannan yana daga cikin abin da ya kamata waɗanda Allah ya ba su hannu da shuni su fitar da dukiyoyinsu su taimaka ma bayan Allah musamman a wannan hali da muke ciki muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya saka mu kowa da alkhairi waɗannan zaratan malamai da suka amfanar da mu tun daga Professor Asgar duk da yake ni nukan ce wannan suna Asgar ɗin nan ban san dai daga ina aka samo shi ba amma in an ce Asgar nukan kalli jikin ne sai in ce Asgar fil jasad amma kuma akbar fil ilm don li'anna Allah subhanahu wa ta'ala zadahu basatan fil ilmi ko da kaga jikin ya zama asgar to amma ilimin kuma akbar ne wato yana da basta sosai da sosai Allah ta'ala ya saka masa alkhairi da dan uwa wato ainihin Sheikh Musa wanda ya gwangwaje mu kuma babban dalibi na babban malamin mu Profesa Profesa Sani Umar Dijan Lemo da kuma sauran 'yan uwa da suka biyo bayansa har zuwa dakta da ya cike muna godiya kwarai da gaske kuma muna ba ku goron gayyata bayan Ramadan in ma dai sake irin wannan haduwar haka ko kuma kowa ya ci gashin kanshi mu ɗauko kowa lokaci daban-daban amma ba a masallaci ɗaya ba duk faɗin Kaduna inda muka je neman alfarma mu karantar insha Allah ta'ala za a ba mu masallaci don haka muna fatar malam Umar tunda Allah ya maka baiwa na irin wannan dagewa da kokari wurin zakulo matasan malamai ko dattawan malamai su zo wurin karantar da al'umma to muna fatar wannan kokon ko in ce goron gayyatar zai zamanto karɓaɓɓe ga wurin waɗannan malamai namu da muke da su kuma insha Allah ta'ala za mu iya abin da za mu yi wurin shelanta wato ainihin gayyatar ta yadda kowa zai amfana Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi yadda kuka zo lafiya Allah ya maida ku gidajen ku lafiya abubuwan da za a gabatar a Abuja Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki Allah ta'ala ya riko da hannayenku Allah ya ƙara muku ilimi ya ƙara muku lafiya ya ƙara muku yalwar arziki Allah ya yalwata mana irin ku ko shakka babu mukan yi alfahari idan muka ga irin waɗannan malamai suna karantar da mutane addinin Allah subhanahu wata'ala kalma ta ta ƙarshe ina so in ce da ku inni uhibbukum fillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kun ji bayanan limamai ko kamana hudu ba kuma an gama malam nurjin mujahid Allah ya saka da alkhairi malam nura taso da kai zan rufe khitamuhu misk eh eh malam nurjin mujahid kun riga kun sani dama wannan kujerar sananniya ce kamar yadda na faɗa tun a lokacin budewa kusan nan akan zauna duk abubuwa a yi wato asali wannan haɗuwan kaman haɗuwa ce ta cikin gida gaskiya ba haɗuwa ce da muka yayata sanarwanta ba ina ga wanda ya gama sanarwa wannan karatun ɗazi ya gan shi inda social media ne sai kusan da yamma ma muka fitar da shi mana dai ɗalibai da muke karatu da su to insha Allah muna sa ran mu yi wanda yake na gangamin na mai bai ɗaya kamar yadda malam ya faɗa dukkan alhamdulillah dukkan masallata ahlus sunna da ke garin Kaduna babu wani masallaci guda ɗaya da bamu da alfarman yin karatu a cikinsa musamman idan masallaci a kasance na jama'ati zalatul bid'a wa qamatus sunna ne waɗannan an bamu waɗannan kokofin kuma ba wani duk dai masallaci na sunna ne a Kaduna alhamdulillah mun gode ma Allah sai dai mu ce alhamdulillah Allah ya ƙara raya mana waɗannan masallatai da waɗanda suke lura da su Allah kuma ya musu jagoranci na alkhairi To, ga Husaini na na a gefen ku kamar yadda kuka sani.
Allah ya taimaki Hassan dina.
Malam Nuruddin Abu Abdurrahman kusan shi dai to me malam ce? Kawai mu bashi zika ya magana. Shi dan gida ne, alil baiti ne go na sunna. Yawwa, dan haka nan ban san me yake dauke da shi ba. Da wani lokaci mukan sha bamban sai a gaba mu haɗe. Bari mu je yau da me yazo. in yi bari zan kwashe in ya yi daidai za ku ji na yi shiru da kamalan nuruddin bismillah
amin wa iyakum a'udhu billah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam
kusan malamanmu yayinmu sun riga da sun gama isar da sakonnin da ya kamata isar sai dai yana ga zan rufe ne kawai da magana guda biyu akan gaɓoɓi guda biyu gaba na farko alkur'ani wannan watan da muke fuskanta na ramadan wata ne na alkur'ani idan na ce wata na alkur'ani a dukkan ibadan da za ka yi a watan Ramadan, tun daga kamawar Ramadan har fitan watan Ramadan, babu ibadan da aka fi yawaita shi a watan Ramadan kamar karatu Alkur'ani. Idan kana maganan dare ne da sallan dare, to da me kake sallar? Da Kur'ani. Idan kana maganan azumi ne da rana, to bayan azumi me kake yi da rana? Tilawa Alkur'ani. ka duba hadisin da ke cikin sunanin darimi hadisin abu buraida Allah ya ƙara masa yadda yake cewa hadisin mazala sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a lokacin da wato za a busa ƙaho ɗan adam ya tashi shi ma abocin ƙur'ani ƙasa tana tsagewa yana fitowa ƙur'ani zai tarbe shi yana tarbar shi zai ce mishi ka san ni zai ce ban san ka ba sai ce ana sahibu alƙur'an ni ne abokin rayuwanka alƙur'ani ana allazi usahhiru lailatika wa uzammir hawajirka ni ne wanda nake hana ka bacci da daddare nake kuma hana ka bukatunka da rana a yau dukkan wani ɗan kasuwa yana gaban hajar shi ne ni kuma babban haja ta ita ce kai da haka wannan watan wata ne na alkur'ani idan kana magana a kan dukkan wani al'amura ne magabata galibi sukan rufe dukkan wani majalis ba wani majalisi da suke buɗewa in ba majalisin alkur'ani ba su da haka mu mai da hankalinmu kwarai da gaske wajen tilawatan wata dabburan wa kuma mai fahman wa amala duka wajen karanta alkur'ani da tadabburin alkur'ani da fahimtar alkur'ani da kuma aiki da abin da alkur'ani yake koyarwa a watan ramadan gwargwadon iyawarmu mu jajirce akan wannan kwarai da gaske saboda ita ce watan watan na alkur'ani ne Allah ya gaya mana cewa shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran ya gaya mana a watan ramadan din ma a dare mai albarka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka kuma ya gaya mana ita dare mai albarka ita ce daren lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatul qadr wannan ita ce saukan da aka yi ma alqur'ani daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza a watan ramadan aka yi shi a ɗauko ƙur'ani daga lauhil mafus a kawo shi baitul izza fi sama'id duniya wannan a watan ramadan ya faru an gane ku daga kuma baitul izza zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru ne tsawon shekara 23 yana sauka gwargwadon bukatuwa duk ba dinko bane domin tarbiyyar zukatan al'umma da kuma gina zuciyan jama'a da kuma ƙoƙarin wato saita mutane da kuma tabbatar da zukatansu domin dama Allah ya gaya mana cewa kafirai sun kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ba a saukar mishi da alkur'ani a dunkule lokaci guda ba kamar yadda aka yi na attaura da sauran littattafan da aka sai Allah ya ce ka gaya musu cewa me mene kazalik linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila to wannan yana daga cikin makasudin da yasa aka rinka saukar da alkur'anin kaɗan kaɗan domin rainan zukatan mutane da kuma tarbiyyar zuciyarsu to da aka yi uwa mu jajirce wannan saukan guda biyu na alkur'ani duk a watan ramadan duk zaka samu bayanansu haka ne shi yasa malamai suka ce ka lura da usulubin ayoyin da suke magana dangane da saukan alkur'ani za ga akwai usulubi guda biyu ne usulubin ko dai ya zo da hamza a farko anzala ko unzila da makamancinsu ko kuma ya zo ba tare da wannan bai zo da nunin kawai nazzala ko nuzila da makamancinsu suka ce to mai anzala yana maka ishara ne akan sauka alkur'ani daga lauhil mafuz zuwa baitul izza mai nazzala kuma daga baitul izza zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya haɗa maka su biyun gaba ɗaya a aya guda. Allah ya ce wa bil haƙi an zalnahu wa bil haƙi nazal. Ai wa bil haƙi an zalnahu min lauhin mafus ila baitul izza wa bil haƙi nazala min baitul izza munajjaman mufarraƙan fi kilali salasa wa ishirina sana ila nabi sallallahu alaihi wa sallam. To wannan shine abu da nake so tunatar da mu muhimmantu mu ba da muhimmanci kowa ya karanta gwargwadon abin da yake iya karanta a watan Ramadan kar ya sakaci da Alkur'ani sai abin da zai rufe da shi shine ciyarwa da infaki jajircewa taimaka ma al'umma dan kasuwa su ji tsoron Allah su kalli girman Allah su tausaya ma al'umma waɗanda suke da hannu da shuni su kalli girman Allah watan Ramadan ya fuskanto watan alkhairi, watan aljanna, watan rahama, watan ‘yantawa, watan da ake buɗe ƙofofin aljanna, ake kulle ƙofofin aljanna, watan da Allah yake bushara da ‘yanta bayi da kuma gafarta zunubai. Da haka ‘yan uwa mu taimaka ma ‘yan uwanmu waɗanda ba su da shi. Kowa zai iya taimaka karkace masu kuɗi ne kaɗai, kai ma abin da kake da shi ka bada liyun fi zo sa'atin min sa'ati da haka kowa zai iya aiki ne wanda kowa yana iyawa sai dai kowa zai yi ne gwargwadon abin da yake da shi da haka mu jajirce mu jajirce shugabanni kokari ku samar ma al'umma da hanyoyin da za a sassauta ma al'umma a yanayin nan na ji daɗi kwarai da gaske da wani magana gwamnan Niger haka ne ina wala Allah kun gani ya ce zai karya farashin abinci shigowar Ramadan an gani zai karya farashin na ji da kunni na yana faɗi ya ce wallahi sun noma ne sun noma ne a jihar sun noma abincin ya ce duk abincin suna da sama da buhu miliyan da haka kowane buhu idan za su sai da shi naira ashirin ba su faɗi ba wannan shi ne abin da muke bukata a taimaka ma al'umma kowa ya taimaka ma kowa da wannan ne za mu samu sassauci a tsakaninmu Allah muke roƙo da ya samu wanye da duniya lafiya abin da na faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada kuskuren da na ina roƙo Allah ya gafarta mu da ni da ku baki ɗaya da wannan ne nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والله تعالى أعلم هذا وما عندي بالله استغفرك والسلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله cikin dandare muka tsara lokacin mu minti shida kadai ya rage lokacin ya cike ba mu wuce ba kuma ba a same kake so ka ce mai doya ha tambayoyi awawa wale kai ayyau yau babu tambaya abinda kawai nake so kar in manta an sanar da ku shine da bayanin a ni nan ne wuri na ai dan sako ne ni da bayanin da malam Nuruddin Mujahid yayi da bayanin da malam Nuruddin Abubakar ya fara waɗannan tsakuri ne na kaɗan daga cikin abubuwan da insha Allah za a tattauna su gobe a Mus'ab bin Umair bayan magariba saboda haka jakan magorin za a kwance ta a can bi iznillah da waɗannan da wasansu. Ina son amfani da wannan daman in tsokaci, kila kuma kun fahimci abin da nake son tsokaci a kansa. Abu na farko, tun da aka fara karatun nan, a wannan nan guda biyu, a cikin natsuwa ake yinsu da nishaɗi. Ba wanda ke jin ma lokacin na tafiya, kuma kowa yana jin shi yana ƙara rayuwa a cikin rayuwarsa, haka ne ko ba haka ba. na yi imani da hauragiya ake da tuni kowa ya gaji. Amma menene wannan ilimi, duk abin da malaman nan suka yi bai fita wajen ilimi ba, to wannan sai ya zamto saƙo ne mai girma zuwa ga ‘yan uwanmu ɗaliban ilimi da waɗanda suke da'awa su yi ƙoƙari wurin abubuwa guda biyu. Na farko, a ƙara dagewa wurin karantar da mutane, don tabbas mutane suna sauraron malamai. kuma mutane ba za su daina sauraron malamai ba. To haka nan sai malamai su fahimci mutanen nan amana ne a wuyansu. Don Allah, mu ɗauki irin wannan usulubi na gina mutane akan ilimi, akan Allah ya ce, manzo Allah sulasula ya ce ga maganganun magabata, wallahi ba mu da hanyar canza al'umma da tafi wannan tasiri. Ko da za a daɗe ba a je ba ran da aka isa, to kowa sai ya san an isa. Wannan shine abu na farko. Abu na biyu, da za ku fahimta a wannan haɗuwa namu shine kyakkyawan alaƙa da haƙuri da juna. Dukkan malaman da ke wurin nan, ba dai za ka ce za a rasa wani abu wanda wani ya saba ma wani a kai ba, kai ka san ba za ka ba zai ba za ka ce haka ba. Da za a zo da wata matsala sai ka ga kowa daga cikinsu akwai wanda matsayarta ba ita ce ba ita ce matsayin wane ba. Ba amma tare da haka duk an zo an haɗu wuri ɗaya, an dunkule an yi zumunci, sannan kuma hakan ya ba da saƙon cewa wannan addinin guda ɗaya ne, wannan sunnan kuma ita ce mafita, kuma ya nuna cewa ashe in za mu iya haƙuri da junanmu wurin karantar da mutane, to alkhairin da za mu dasa a doron ƙasa yana da yawa. Muna fatan don Allah, ‘yan uwanmu mu zamto masu haƙuri da juna. Duk lokacin da ni aka saɓa ma ko aka taka ni, ni ba kowa ba ne, ba matsala ba ne don an taka ni, an taka wanda ya fi ni. amma addini mu taru mu ba addini kariya kuma duk wanda zai taka ka matukar Allah kake nufi sai Allah ya fidda ka a gaba sai Allah ya baka abinda baka tsammani duniya da lahira to dan Allah mu ƙara dagewa wurin haƙuri mu rungumi junan mu mu rungumi ƴan uwan mu du'a da ɗaliban ilimi wallahi ba mu da makamantan su a duniya yanzu ka duba nan malam Nura daga Bauchi yake malam Musa daga Kano yake malam Askar bazazzakin Bauchi ne Malam Salim ɗan Katsina ne, ka gani duk asali kowa daga inda ya fito daban-daban, amma wallahi dukkanmu muna jin junanmu ina ga fiye da ƴan uwanmu na jini wani ɗan uwan naka sai ka daɗe baka gan shi ba amma waɗannan zai wahala ai sati guda baka yi magana da wani ko ka shigo ta rayuwar shi ya shigo ta taka da alkhairi ba to wannan yana ciki sannan abu na biyu gare mu mu da muka saurara duk wanda ya natsu a wurin nan bayan amfanan da ka samu ta natsuwa da kewayewan mala'iku da rahama da ta lullube mu insha Allahu ya kamata karka kuskura ka tashi a nan face kana kwaɗayin ilimi waɗannan bayan Allah duk ilimi ya ɗago su, da kuɗi suke rabawa daga sanda suka zauna a nan wallahi sun zama talakawa musamman a Najeriya, don wani da tirela zai faka sai ya kwashe malam. To, amma ilimi ne dukkansu nan da alaka ba su awa ɗaiɗai duk ba za su gama ɓaras da abin da ke kansu ba. To, ashe ya kamata ka yi kwaɗaitu zuwa ga ilimi, ka sa ilimi a ranka, duk abin da za ka yi a rayuwa ka ba ilimi lokaci, wallahi ba za ka yi asara ba. To, don haka wannan shi ne, abu na uku shi ne muna so mu yi godiya ga su waɗannan malaman wanda a gajiye suke tibis dukkaninsu mutum kusan biyu daga cikinsu daga kano ma na rakito su ɗazu muka taho cikinsu da yunwa ga zafin rana suka tsaya zariya ƙasa mai tsarki suka ɗau harama tun da nan nemi katin mutanen kano Allah sa kan da sani ya ji so don haka nan prof kam so muka ƙaruso da su wallahi ba wani hutu da suka yi daga cikin mota kai tsaye nan suka iso suka yi wannan karatu na kimanin awanni biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana ilaikum ma'rufan fakafiru duk wanda ya aikata muku ake alkhairi ku sakan ka masa ba ko alkhairin da ya kai addini man yurid man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din dan haka mun gode ya ku bayin Allah Allah ya saka muku da gidan aljanna Allah ya karbi sa'ayinku Allah ya amintar da ku daga duk abin da kuke tsoro ya ba ku duk abin da kuke fata na alkhairi a duniya da lahira abu na kusa da ƙarshe shi ne mun sanar ma gobe insha Allahu a Mus'ab bin Umair za mu haɗu number 21 layin Umar Giwa da ke New Millennium City ɗan bushiya ko? Eh, da haka duk da dai wata unguwa ce dama Mus'ab ai ambasada ne, da haka sai mu gangara mu yi can da ƙara gane uwa ɗaya uba ɗaya muke gaba ɗaya. Sai abu na ƙarshe na fuskar sanarwa da Malam Associate Professor Asgar da Sheikh uh, Musa Dan Kwano za su gabatar da fefa a taron da ƙungiyar Izalatu Jama'atul Bid'a wai kamatu sunna ta shirya na ƙasa ina tsammanin gobe ne ko malam na'am gobe ne arrival GB ne presentation din da wani lokaci ne to da safe ko a Abuja sanarwa na ne na ta yawo a social media idan ma baka gani ba kawai ka je kai sacin Jigwis Nigeria kana ganin wannan komai zai fito ko ka je shafin Malam Abdulsalam baban gwale mu ma an jima kaɗan insha Allah zamu nema din mu daura daga nan Kaduna muna muku sallama da fata alkhairi waɗannan bayan Allah dukkanin su za su gabatar da papers a can ka ko san ba za ka iya gabatarwa ba sai kana da abin gabatarwa so dan haka fatashabbahu in lam takunu yawwa a samu irin wannan shine abin da ke gina al'umma ilimi ayi hakuri ayi karatu ayi hakuri a karantar duk wani abu da zai fita a wajen karantarwa da hayaniya don Allah mu aje shi a gefe don Allah wallahi bai da wata fa'ida a gare mu illan da yake mana yafi amfani duk wanda yazo ce a ya mutsa dama bai da haja ce bai da haja ne amma wanda ke da haja cewa ke a saurara ko ba haka bane yawwa to dan haka muna muku fata alkhairi ban sani ba liman za ka yi mana kalmomin godiya ne mu rufe ko mu rufe kawai to a madadin to da haka jama'a Allah ya saka muku da alkhairi hakurin da kuka yi na saurare Allah ya sa dukkanin mu nan kafin mu tashi Allah ya ce dukkan zunuban ku an gafarta muku an mai da munanan ayyukan mu sun koma kyawawa Allah ta'ala ya bamu dukkan abin da muke nema na alkhairi duniya da lahira ya amintar da mu daga abin da muke tsoro duniya da lahira sai mun haɗu gobe a Mus'ab bin Umar insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين